أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دا تقوس كينوغو أشرين دا تقوس قواتا جمال الآخرة hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da 22 ga watan biyu shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya na babban malami abul hassan ashadili rahimahullahu ta'ala wanda kuma muke bibiyar sharhi da taliki da bayanan doktor muhammadu mansuru sakkwato a cikin littafinsa fatuhu rabbil bariya wannan kuma shine darasinmu na 24 a cikin wannan 28 kai a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta sharaɗan kamala na ladan ya kasance adali ya zama masani game da lokutan sallah ya zama kuma mutum ne mai daɗin murya da kuma maɗaukakiyar murya sannan an so yana cikin sifatul kamal ya zamanto yana da alwala kuma ya kiran sallah a tsaye ba a zaune ba kuma ya fuskanci alƙibla sai dai babu laifi ya juya wani guri da ba alƙibla ba idan zai jiyar da mutane sannan kada ya kasance ya sallaci wannan sallah din wannan duk mun karanta kuma mun kawo wato wayanda suke da dalilai mun kawo dalilan wayanda kuma ba dalilai dai mun ji insha Allah sannan muka shiga babun da yake magana akan iqama wanda ita ma mala yace iqaman nan sunna ce amma kuma tafi kiran sallah karfi saboda sadar da ita da sallah wanda mun ji maganganun malaman shi ma dai akan wannan sannan mun ji ita sifar ainihin al-iqama din muka ji ainihin wato siga guda biyu akwai wadda muka fi sani akwai kuma wata siga mai kama da kiran sallah ko ina jin sigar abi mahazura yana yin kabbara guda hudu kamar kiran sallah kalmar shahada ita ma guda biyu a shahadu Allah ilaha illallah biyu shahadu anna muhammadar rasulullah biyu hayya ala sala biyu hayya ala fala biyu sannan kuma qad qamatis salati sau biyu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kaga wannan ana jin akwai masallacin da ka taba jin ayi ta ko na'am hanna masu karatu an fi mai saurin ko to kaga akwai wannan wanda shi ma mun fa'idanci da wannan gaskiya a darasin da ya gabata na maganar lafazin ikama ashe akwai siga guda biyu da wancan da kuma wannan sannan mun karanta cewa ba a ainihin wato shi ma irin sharuɗan kiran sallah ba a san mai ikama ya yi magana ko ya mai da sallama ga wanda ya masa sallama duk dai mun karanta wannan sannan kuma aka ce shi mai sallah an ba shi zaɓi ko dai ya miƙe lokacin da ake kiran sallah ko kuma bayan an gama kiran sallah ya miƙe shi ma muka karanta wani hadithi na abi da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni idan kun ji an ta da iqamar sallah to kada ku miƙe har sai kun ganni kenan ana iya da an hangi liman ko an fahimci lokacin fitowarsa yayi ladan ya tsaya ya fara ta da iqama to ko da an fara ta da ikama ba gala liman ya shigo ba to mutane su zaman su har sai zuwa lokacin da aka ga liman ya shigo ya tsaya sai kuma kowa ya mige da kaga kenan akwai halaccin a ta da sallah a ta da ikama mutane suna zaune daga baya su mige qala al muallif rahimahullahu ta'ala fasulun fi shuruɗin sala mala ya ce fasalin da zai yi bayani game da shuruɗin sala sharaɗan sallah shara'idu salati arba'atun sharaɗan sallah guda hudu ne ɗaharatul khabath tsarkin dauɗa an thawb daga tufa walbadan da jiki walmakan da kuma bigire ko guri ibtida'an farawa wa dawaman da kuma dawama wa daharatul hadath da kuma tsarkin kari ibtida'an wa dawaman shi ma farawa da kuma dawama fi kulli salatin a cikin kowace sallah zati ruku'in ma'abociyar ruku'u wa sujudin da sujada wa gairiha da waninta an sharɗanta tushtaradu li sihhati salati at-taharatu min al-hadathain sharaɗin ingancin sallah an sanya sharuɗa guda biyu wato sharuɗan kari guda biyu amma ɗaharatul khabath fali ƙaunillahi ta'ala wa thiyabaka fatahir amma game da ɗaharatul khabath ɗin daga tufa wato wannan saboda faɗin Allah ta'ala wa thiyabaka fatahir wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi thawbi yusibuhu damul hayd nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da tufar da jinin haila ya taɓa manzo Allah yace tahuttuhu thumma taqrisuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta kankare ta murje shi da ruwa sannan ta zuba ruwa ta wanke sannan ta yi sallah da shi sannan wannan hadisi ne wanda yake muttafaqun alai sannan kai hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam na tube takalminsa yana sallah lamma akhbarahu jibril alaihi salam lokacin da mala'ika jibril ya bada ya bashi labari anna fihi ma khubthan ko khabathan khubthan yace a jikin su akwai najasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tube su wannan shi ma hadisi ne wanda yake muttafaqun alai sannan kuma akhbara sallallahu alaihi wasallam anna ar-rajulayn al-maqburayn yu'adhabani li anna ahadahuma kana la yastanji min al-bawl sannan akwai hadisan labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar game da mutane guda biyu nan da suke cikin kaburbura da annabi ya ce ana musu azaba ya ce ɗaya daga cikinsu ya kasance baya tsarkaka daga bawali wannan duk kaga hadithai ne da suke da kuma nusus da suke magana akan wajabcin tsarkin dauda tsarkin khabar wa amma taharatul hadath fali qaulillahi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu amma game da tsarkin kari saboda faɗin Allah ta'ala in kun kasance a halin janaba fatahharu ku yi tsarki ولقوله أيضا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ko kuma mutumin da yake da janaba sai dai idan dan tafarki ne mai wucewa har sai kun yi wanka da kuma hadithan Abdullahi dan Umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur Allah ta'ala ba zai karbi sallah ba bighairi tahurin ba tahurin ba tare da tsarki ba hadithin Muslim da kuma hadithan Abi Hurairah anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la ya ƙabalullahu salata a hadikun idan a hadasa hatta ya tawadda Allah ba zai karɓi sallar ɗaya daga cikin ku ba idan ya yi kari har sai ya yi alwala to kaga wannan shi ma duk nusus ne su kuma da suke nuna wajabcin tsarkin kari don haka sharaɗi ne sallah ba za ta zama ingantacciya ba sai wa'annan tsarka tsarki guda biyu sun samu daharatul khabas da daharatul hadath waɗannan hadisan guda biyu صريحان في شرطية في شرطية كو شرطية الطهارة وأن الصلاة لا تصح إلا بتحقيق الطهارة من الحدث إلا من أصحاب الأعذار الشرعية سيدي وأن سكي دو أزرين الشريعة تسوك بزاها غا كرون كما صلى سكي يو كما صلى سإنغان تجياتي كصاحب سلس البول كما متمن ديكي دا سلس البول an fahimta wanda baya iya shi fitsarinsa ba wasu ya shirya ba kawai in fitsarin ya tawo kawai fita yake su ake kira wato mai tasalsuli kenan wanda yake da yoyon fitsari yake yoyon fitsari to kaga wannan shi yana da uzuri da ba za a sa masa sharaɗin cewa lalle sai ya zama to yana da tsarki a domin ga yanayin da yake ciki wata fallutin rih da kuma mutumin da shi ma yake da wato basir yake damunsa haka shi ma yana hutu ba kakkautawa an fahimta yana sallah amma hutu yana fita daga jikinsa wal mustahaba haka ma mai jinin istihaba kaga duk wa'annan ashabul a'zar ne to su wancan sharadin na cewa sharadin ingancin sallah sai an samu taharatul hadath da taharatul khabath to banda waɗannan mutanen masu wannan larurorin saboda uzurin da suke da shi fa haula yusalluna wa'annan za su yi sallah su wa in wa in ahadathu fi salah ko da sun yi karin a cikin sallah ga fitsari yana likin mutum yana jin yana diga kuma sallah yake saboda larura ga ta tana sallah ma tana jin jinin wato jinin istihada ta yana fita kuma haka za ta yi sallar ga mutum yana sallah kuma yana ta jin yana ta hutu a sallar haka zai sallah saboda uzuri wa kadhalika faqidu wato duhurain haka wanda ya rasa abubuwan tsarki guda biyu alma'u wa turab ya rasa ruwa ya rasa ainihin wato ƙasa kalmasjun kamar wanda yake ɗaura a kurkuku an fahimta kaga masjun ba ƙasa a cikin sujin sannan kuma ba ruwa wa nahwihi da makamancin wanda yake ɗaura a kurkuku fa innahu yusalli ala halihi zai salla a halin da ya samu kansa kawai da aka shi wannan zancen sharaɗin sai yayi tsarkin kari yayi tsarkin dauda to ai yanayin bai bashi imkanin yayi hakan ba to babu imkaniyar yayi tsarki yayi waɗannan tsarkin kafin yayi sallah da haka yin sallar a yanayin da yake haka zai yi ta wallahu ta'ala alam malam ya ci gaba da cewa saturul aurati da suturce al'aura bi kasifin da abu mai kauri bi musallasatin za ka karanta kasifin din nan da cha an fahimta shine bi musallasa ai bi kasifin shine bi musallasatin da cha wato domin kasif za ka karanta shi ba kasif bi sin ba ba kuma bi sad ba an fahimta za ka karanta shi ne bi musallasatin saboda da za ka ga rubutu a da bai samu gata ko kuma sauƙaƙawa irin yanzu ba za ka ga ba ɗugo ba wasani to shi sa dole in kana so ka karanta kalma daidai sai an yi maka dabdin ta kamar irin haka a ce ka karanta ta bi kaza wa kaza wa bi kasril kaza wa fati kaza wa wane ne tahatiya duk sai an gaggaya maka san dan ka tashi karanta ka karanta daidai to amma yanzu kaga wannan ko malam ya ce bi musallasatin ko bai faɗa ba bi kathifin gashi nan an yi dugon kuma an yi wasalin to amma tunda dai haka karatun yake sai mu karanta shi an fahimta amma babu buƙatar wannan tunda dama ana yi ne dan kaka karanta kuskure me me kathifin din suturce al'aura bi kathifin ai bi galidin ila ka fi gane kalmar galid mai kauri to sai aka kawo maka kathifin dan kamus ɗinka ya ƙara yawan kalmomi aka ce kathifin kathifin ɗin ka samu matsala sabuwar kalma ce a wajenka amma kana da wata kalma da ka sani mai ma'ana irin tata ita ce galid shine sai ce ma ai galidun ai ma'ana tufafin ya zama mai kauri da za a suturce al'aura da shi wa auratun rajul al'auran namiji daga ina ake so namiji ya suturce in zai yi sallah min surratihi ila rukubati mana yace daga cibiyarsa ne zuwa gwiwa wannan ita ce al'aura mugallaza an fahimta al'aura mugallaza shine mutum ya rufe akalla daga cibiya zuwa gwiwoyinsa haka to in yi haka idan mutum aka ce iya tufarsa kenan wadda ta rufe mai cibiya zuwa gwiwa in yi sallah sallar ta yi an fahimta wa auratul mar'a al-hurra wato al'aurar ya mace ya ma ajnabiyin idan akwai wanda ba muharraminta ba tare da ita jami'u badani ha dukkan jikinta ne al'aura duk za ta rufe illal wajha wal kaffain banda fuska banda tafukan hannaye da kaga kenan ashe mace ta fi bukatar tufafi mai yalwa sama da namiji domin shi namiji gurin da zai rufe zama yayi sallarsa an samu ijza'i bai da yawa amma ita ana bukatar ta rufe jikinta gaba ɗaya musamman idan akwai wani wanda ba muharraminta ba tare da ita ana la'akari yu'tabaru saturul aura ana la'akari da lura da sitirce al'aura halal qiyam a lokacin tsayuwa baina yadayillah a gaban ubangiji min ta'azimihi azza wajal sitirce al'aura a gaban ubangiji wannan yana daga girmama Allah mai girma da daukaka wa qad ittafaqa ahlul ilm malamai sun yi ittifaki illa al-qalil minhum banda yan kadan daga cikin malamai ala annahu min shurudi sihhati salat cewa yana cikin sharadan ingancin sallah liman qadara alai liman qadira alaihi ga wanda ya samu iko wato ya zamanto ya suturci al'aura wa haka ibn abdul bar wa ba'dahu shaykhul islam al ijma wato ibn abdul bar ya hakaito malamai ijma'in malamai akan haka bayan sama akwai shaykhul islam ibn taymiya shi ma ya hakaito ijma'in malamai ala fasadi salatin akan bacin sallar man salla uryanan wanda ya salla da tsiraici ma a kudratihi ala listitar tare da cewa yana da ikon da zai suturce wannan tsiraicin kenan duk mutumin da yana da iko yana da abin da zai suturce tsiraicinsa sai ya yi sallah haka ba tare da ya suturce tsiraicin ba to bai da sallah wannan shine ijma'in da malamai suka yi a kai kamar yadda ainihin wato ka koma cikin at-tamhid da kuma majmu'ul fatawa na shi shekul islam za ga wannan bayanin wa min al-adilla ala zalika qawlihi ta'ala daga cikin dalilan da ke nuni akan haka shine fadin Allah ta'ala ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid ya ku bani adam wato khudhu zinatakum ku ci ado wato ku yi ado inda kulli masjid wato yayin wato da za ku yi kowace sallah wa kana sababu nuzuliha dalilin saukar wannan aya ta ya bani adama khudhu zinatakum shine annal mushrikina kanu yadufuna uratan mushrikai sun kasance suna yin dawafi ne tsirara ba kaya fa amarahumullah sai Allah ya umarce su an yalbisu an yalbasu thiyab da su sanya tufafi in za su yi dawafi to fa salatu aula bi zalika min dawaf sallah ko ita tafi dacewa a ce an rufe tsiraici akan yinta sama da ainihin wato dawafi وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله سلمة يتي نتم بيمن زن الله صلى الله عليه وسلم نتي مسا إنا نكون في الصيد مكن كسن تي أوجن فروتا أفا نصلي أحد أفا يصلي أحدنا في القميص الواحد با يلوا ذا قول لوكتي farwa ce mutum zai sa dan farauta za ga ba yalwatattun kaya da babbar riga shi da ya je su yi gumurzu da dabbobin daji ai kaga ba magana ya dauko riga babbar riga da waye ya sa za ga yan kananan kaya ake sa wani lokaci ma wani dan fatari ne haka ko kuma wata dan wani dan tamfal haka wani dan abin nan na fata ko farwa wanda ake kiran sa farwa da haka shi zai saka to kuma kaga sana'ar sa ce kuma ga sallah to shine Salama bin al-Aqwa yake cewa muna kasancewa a wajen farauta a fa yusalli ahaduna fil qamisul wahid daya daga cikin mu zai iya sallah in ya tafi da rigarsa kwaya daya zai iya sallah da ita qala na'am وليزرره ولو لم يجد إلا أن يقله بشوكة yake cewa ko da kwarjalle ne mutum ya amfani da kwarjalle guda daya ko da bai samu abin da zai kulle shi ba sai wata yar kaya wadda zai dan sa ta kamar ta zama pin ya sa ya dan abin nan to yayi hakan in yi haka yayi sallah sallah su ta yi wa yajibu saturul qismul a'la min al badan fi salah wajibi ne sitirce wato bangare na sama a jiki a sallah saboda hadithin abi huraira radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala yace la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu shay wanzu Allah yace kada ɗayan ku yayi sallah da tufafi guda ɗaya kuma babu wani abu a saman jikinsa kaga kenan ashe ba sitirce kasan jikin kawai ake bukata ba har saman jikin sai dai a babun ijza'i da babun larura da babun babu abinda za a suturce jikin gaba daya to in mutum ya samu abinda zai suturce daga cibiyarsa zuwa gwiwa kaga an samu ainihin abin da ake bukata sai ya sallah haka amma kaga wannan ya nuna cewa wajibi ne suturce jiki saman jiki ba ya kasan jiki ba kawai saboda wannan hadisin na Abi Huraira la yusalli ahadukum kaga la wannan lahiya ce la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu shay kar ya zamanto samansa ba komai saman jikinsa in ma mayafin ne to dan yafa shaka ko ya yi lage an san lage ai ko eh yawa ai mun sha kwatanta shi anan ko eh yawa eh wanda ake yi wa yara an yi musu wanka wani lokaci abin nan yawa to shi kaga in yayi wannan kaga akalla ai kaga ya ya ya akalla kaga ai wani abu ya hau ya hau kan kafadarsa shine laysa ala atiki minu shay to amma bai da yalwa mayafin nasa to yi ko da irin wannan sada akwai hadithin buraida qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a qala yake cewa buraida yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul manzo Allah ya hana mutun yayi sallah fili hafin a mayafi la ya tawashahu bihi ba tare da ya dundune jikinsa da shi ba ake kallaba jikinka kaga kenan ana so duk mutum ya rufe jikinsa in zai sallah wa naha an yusalli ar-rajul manzo Allah ya hana mutum namiji yayi sallah fi sarawil da wando wa laysa alaihi rida ba mayafi a sama kaga kenan mutum ya sa wando daga cibiya zuwa ƙasa to kuma ya sa riga daga kuma kafadarsa zuwa ƙasa ina fata an gane wannan hadisin shi ba hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi da kuma Baihaqi wa Hassanahu al-Albani fi sahih sunan Abi Dawud wa aqallu ma yakfi fi salah mafi karanci mafi karancin abin da yake isa a sallah idan kana lirrajul thawbun wahid idan namiji yana da tufa guda ɗaya tak tunda an yi wannan lokacin alhamdulillahi rabbil alamin yanzu akwai yalwar kaya da sauransu amma da za ga an yi wani lokaci da za ga mutum kayansa guda ɗaya ne shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi in ban manta ba da sahabin yake tambayar sai yake cewa awali kulli awali kulli wahidin minkum thawban min kuma sauban kowa ne a cikin ku yake da kaya biyu kenan kaga an yi lokacin da za ga mutum kayansa ɗaya ne kawai to shine wa aqallu ma yakfi fi sala mafi karancin abinda yake isuwa a sallah idza kana lirrajuli thawbun wahid idan mutum yana da tufa guda daya wa huwa dayyiq kuma bai da yalwa huwa saturu asfalil badan to shine wato sai a duba ina yafi muhimmanci kasan jiki kenan rufe saman jiki ma wajibi ne amma idan tufafin ya zamanto yana da karanci da kunci ba zai iya rufo mutum tun daga sama ya kasa ba to sai mutum ya rufe kasan jikin domin can al'aura ta fi abin nan ita ce al'aura mugallaza ko sai ya rufe can din la'annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala li jabir domin manzo Allah ya faɗa wa jabir fi thawbil wahid game da tufa guda ɗaya ce in kana wasi'an idan tufafin yana da yalwa faltahibbihi ka lullube jikinka da shi wa in kana dayyiqan in ko bai da girma ba shi da yalwar da zaka iya lulluba da shi fattazir bihi to sai kai kwarjalle da shi ma'ana sai ka daura shi irin yadda mata suke daurawa sai ka rufe daga cibiyar ka sai ya kasa wannan hadisin muttafaqun alai to wannan dangane da namiji kenan kaga namiji ana so ya rufe daga kafadarsa zuwa cibiya daga cibiyarsa zuwa gwiwa an fahimci wannan idan kuma ana cikin halin karancin kaya ma'ana mutum yana cikin yanayin da bai da yalwar kaya kayan da yake da shi ba zai iya wato rufe jikinsa tun daga kafadarsa har zuwa ya rufe gwiwarsa ba to yanzu sai ya rufe daga cibiyarsa zuwa gwiwa sai ya sallah haka mace fa sai mala ya ce wa ammal mar'a fa yustahabbu an tusalliya fi thawb fi thiyab amma ita mace an so ta yi sallah a cikin tufafi allati tasturu jami'a badaniha tufafin da zai sitirta dukkan jikinta bi haithu la yabdu min ha shay ta yanda ba abin da zai bayyana a jikinta wala zuhuruha ko farcanta ma wannan ababun mustahabbanci mace so ake ta yaka dudum gaba ɗayan ta tun daga sama har ƙasa duk ta lullube ba inda ake gani ko guruf ko farce ba bai fito ba wannan ta yaka ta aikata mustahabbi wal wajib to kuma abin da yake wajibi ba wai musta wannan mustahabbi ne ta rufe ta kurundi da jikinta duka amma wajibin shine min zalika ma a da waje ha wa kafai ha abin da yake na wajibi kuma shine ta suturta dukkan jikin amma ta fito da fuskata da tafin hannayenta waza da ba'dhum wasu malaman ma suka ce wa kadamai ha wato tafin hannayenta da kuma kafafuwanta da fuskarta wannan za ta iya barin sa bude an fahimta ta bar tafin hannunta a waje ta bar fuskarta a waje ta bar ainihin wato kafafuwanta a waje wannan ba komai su an yi musu maha a kansu to ragowar jikin kuma wajibi ne duk ta rufe shi gaba da wa yajibu alaiha wajibi ne akan mace an tastura sha'araha ta suturce kanta gashin kanta gaba daya li'annahu warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam domin yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar to shi kuma hadisi ne da'ifi an fahimta wa huwa hadithun da'if Allah baya karbar sallar macen da ta zama baliga ta kai ta fara jinin haila illa bi khimarin sai ainihin wato da dan kwali ko mayafi haka a kanta hadisi ne da'ifi sai dai imamu tirmidhi ya ce wal amalu alaihi inda ahlul ilm wato sai dai malamai suna aiki fatawoyin malamai sun gudana akan haka akan ma'anar wannan hadisin annal mar'ata idza adrakat cewa mace in dai ta kai munzali ta kai ta balaga fa sallat ta yi sallah wa shay'un min sha'riha makashufun wani abu na gashin ta ya fito fili ya bayyana la tajuzu salatuha sallata bata halatta ba bata yi ba wa huwa qawlu shafi'i wannan kuma shine ra'ayin imamu shafi'i a wajen imamu shafi'i in ta ko silin gashin ta guda ɗan ya fito sallata bata yi ba qala yace la tajuzu salatul mar'ati wa shay'un min jasadiha makashufun wannan shine fatawar imamu shafi'i baya halatta ga mace ta yi sallah wani bangare na jikinta a buɗe an fahimta ko wastiqbalul qibla zamu koma cikin karatunmu wastiqbalul qibla da kuma fuskantar alqibla wannan shi ma'ana an gama maganar kaga mun wannan na uku kenan ya ce sharuɗan sallah guda hudu ne na farko ya ga mana ya ga mana daharatul khabath da kuma daharatul hadath mun gama magana akan wannan sai saturul aura shine wanda yanzu muka gama mun ji ina namiji zai rufe ina mace za ta rufe ina fata an gane sannan kuma sai ya tafi magana fuskantar alqibla shi ma sharadi ne wajen ingancin sallah illa fi fil qital sai dai a wajen yaƙi halata iltiham lokacin da aka ruguntsime an fahimta shine iltiham lokacin da jaishain wato rundunonin jaishani rundunonin guda biyu aka cakuɗe malam an rukuma ana ta tayi to a daidai wannan lokacin kaga ba magana fuskantar alkibla an fahimta amma in ana yakin ya zama na misali ana ta shirye-shirye ga su can ga kunan to duk za a samu damar fuskantar alkibla amma halata iltiham lokacin da yaƙi ya rugunsume to a nan kuma shi ma wannan sharaɗin na fuskantar alƙibla ya faɗi wafin nafilati haka a cikin sallan nafila fi safar a cikin tafiya almubihi lil qasri irin tafiyar da take halatta a yi mata ƙasaru lirrakibi ga wanda yake haya akan abin hawa to shi ma an ɗauke masa fuskantar alƙibla ba sai ya kalli alƙibla ban zai nafila wa man sallah wanda duk yayi sallah ila gairil qiblati ba a alqibla ba nasiyan da mantuwa ba kone shi an nuna wa alqibla amma da aka dan juma kuma ya manta ina aka nuna mai kawai sai ya kallo wani guri yayi sallah bisa mantuwa an fahimta falam ya'lam bai san cewa ba alqibla ya kalla ba hatta faraga min salatihi har sai da ya gama sallarsa a'ada abadan malai yace ya sake wannan sallar har abada waje a fi zalika khilafun amma malai ce sabanin malamai ya zo akan haka game da mai da sallan nan abadan ko kuma filwakati ko kuma wani abu mai kama da haka wa kaza in kana jahilan haka hukuncin yake idan ya zamanto bisa jahilci da rashin sani ya kalli wani guri ba alƙibla ba yayin sallah ma'ana shi ma a ada abadan aw amidan ko kuma da gangan ya san ga inda alƙibla take sai ya kalli wani guri ya sallah shi ma ya sake har abada in dai har mai mantuwa ya sake har abada wanda bai sani ba ya sake har abada min babil aula aminan shi ma ya sake ta har abada na fata an gane wannan shine kamar sharadi na hudu kenan min shurudi sihhatis sala daga sharadan ingancin sallah wastiqbalul qibla shine fuskantar alqibla wa huwa mahallu ijma'in bain ahli ilmi kuma nan malamai duk sun ijma'i akan sharadi ne na ingancin sallah fuskantar alqibla domin Allah ta'ala ce fawalli waje haka shataral masjidil haram wa haithu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara ka juyar da fuskarka wajen gefen masallaci mai alfarma kuma duk inda kuka kasance ku juyar da fuskokinku shatarahu inda masallacin mai alfarma yake haka kuma qala sallallahu alaihi wasallam lil musii salata manzo Allah ya faɗa wa musii salati Khallad bin Rafi' yace idza qumta ila sala idan ka tashi zaka yi sallah fa asbigil wudu'a kai cika alwala thumma taqbil alqibla sannan ka fuskanci alqibla fa kabbir kai kabbara alhadith wannan hadithun muttafaqun alai to sai dai anan wa yustathna min wujubi istiqbal alqibla an yi togaciya game da wajabcin fuskantar alqibla halatal qital a lokacin halin yaki kama zakarahu almusannif kamar yadda dai mawallafin littafin iziyan ya ambata liƙaunihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala wa ƙumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana ku tsaya ku yi sallah ku tsaya a gaban Allah qanitina kuna masu nutsuwa fa in khiftum amma in kuna cikin halin tsoro farijalan to kowa ya sallah akan kafafuwansa aw rukbanan ko akan abubuwan hawanku ku wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza kana khawfun huwa ashadd min zalik idan kuma tsoron da ake ciki ya fi tsanani sama da haka sallu ala aqdamihim si salla akan kafafuwansu aw rukubanan ko akan ababuwan ababan hawansu mustaqbilil qibla aw ghayra aw ghayra mustaqbiliha suna kallon alqibla ko kuma ba ma alqibla suke kallo ba ma'ana lokacin da yaki ya rugunsume ba magana alqibla kar ka zo ka dinga ka yi wa mutane suna kallon wani guri ka ce sallar su bata baya an ka karanta a iziya an ce ma cikin sharaɗan ingancin sallah akwai istiqbalul qibla sai a ce baka dan ƙara gaba ba ka ji malam mai iziya ya ce wa fil qitali inda fi halati iltiham ai ya ce a wannan shi ma an yi musamaha ko an yi afuwa akai to dan haka idan a gurin yaƙi ne in an samu damar fuskantar qibla a fuskanta in ba a samu ba shikenan wannan ma fa shi ma wata dama ce hakan wannan yayi can a guje wannan yayi nan da gudu amma sallah yake yana kallon wannan shi ma wata dama ce akwai damar da kuma tsananin tsoron zai fi hakan hakan ma ba zai yiwu ba shi yasa wa qala aidan annabi sallallahu alaihi wasallam yace yake cewa idza ikhtalatu fa inna ma huwa takbir wal isharatu bir ra's idan yaki yayi yaki aka rugunsume to wannan kawai sai dai kawai kabarbari kabbara da ishara da kai kawai ita ce sallah ba ruku'u ba sujada ba karatun fatiha ba a, ainihin wato fuskantar alƙibla duk wa'annan sharuɗan sun ɓaci ma sani su bacci kake ji yau eh. an fahimta ko to duk wa'annan sharuɗan sun faɗi kaga mutum a guje kawai yana ta Allahu akbar kan ya sunkuya ko bai wasa dama sunkuya ba sallah yake sau biyu ya kafara ko sau uku shikenan sallah ta yi kai Allah raba mu da tsoro eh yasa Allah yawa mutane gori eh musamman mutanen Makka yace allazi at'amahum min ju'in wa amanahum kaga wayannan abubuwan guda biyu yunwa da tsoro Allah ya raba mu da su eh wallahi malam kowanne malam masifa ce mai zaman kanta in ba ga amincin kuma ga yunwa to shi ma dai ana tana jika ga abinci kuma ga tsoro to shi ma sai ga dai shi sa dan adam ba zai samu jin daɗi ba sai an ɗauke masa waɗannan abubuwan guda biyu a ɗauke masa yunwa a ɗauke masa tsoro in akwai tsoro wannan zancen zaman karatun nan fa babu shi kana ji fa sallar ita ma an ce in abubuwa akwai lokacin da gaba ɗaya ma zancen a haɗa yi sallah bai taso ba kama tsaya kai kaɗai an ɗauke ma jam'in kai sallah ma ba zai yi ba kawai gudu kake kuma sallah kake ko ba za a jira a ce sai lokacin sai an samu nutsuwa ko wutar yaƙi ta tsagaita sannan a yi sallah ba kuka yawa kun zama su kenan akan me yasa kuke yaƙa su ba akan sallan ne akan su sallan ne yayi an fahimta kuma ka sani kila a ce kan a gama yaƙi ko mutum ya mutu a nan wannan yana nuna maka ashe sakacin da mutane suke na kin yin sallah har lokacin ta ya fita haka kawai saboda zaman saboda mutum yana kasuwanci ko yana wani aiki ce sai ya gama wannan fa yana nuna hadarin da mutum yake ciki a irin wannan mutuwa ga ta kurukuru kana kallon gawawwaki an kashe wasu amma an ce sai kai sallah haka kana kallo an jefa wani makami ya zubar da wajen mutum hamsin duk sun zube a gurin ana ta wannan ɗauki ba daɗin amma aka ce lokacin sallah ya mutane su sallah haka sai kai kawai kana zaune ka sha shayin kan an jima ka ci ka ci ka ci ka ci wainar fulawa ka yi waye kuma shi kenan sallah ba aka yi ta ba sai aka abin nan ya kaga da matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yaki yayi yaki ba kawai sai dai kabbara da ishara da kai fa inna ma huwa takbir wal isharatu bir ra's kawai sai dai ai kabbara da kuma ishara da kai kuma sallah ce kuma Allah ta'ala ya karba a haka wannan hadisi imam al-baihaqi ya fitar da shi bi isnadin sahih wa yubahu lil musafir ar-rakib an yusalli ala an-nafi ay yusalli an-nafila an halatta wa matafiyi wanda yake kan abun hawa yayi sallan nafila haythu tawajjahat bi dabbatu duk inda dabbarsa ta fuskanta aw sayyaratahu ko kuma duk inda wato ainihin wato sayyaratu motarsa ta nufa aw safinatu ko jirgin ruwansa aw tayyaratahu tayyaratu ko jirgin samansu sallan nafila ba sharaɗin sai an kalli an so a kalli alƙibla amma in ba a samu dama ba saboda yanayin inda direction ɗin mutum ya nufa ɗin ba alƙibla ba ne wannan an ɗauke wa mutum fuskantar alƙibla ɗin domin akwai hadisin abdullahi dan umar annahu kana yusalli ala dabbati min al-layl yana salla akan dabba sada da daddare wa huwa musafirun yana halin tafiya ma yubali haythu ma kana wajhu baya damuwa da ina dabba ta ta fuskanta وقال yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahila yace kuma ai manzo Allah ma yana yin sallah akan abar hawasa qibala ayi wajhin tawajjaha duk inda ta fuskanta wa yutiru alaiha yana yin wutiri ma akanta ghayra annahu la yusalli alaiha almaktuba sai dai fa manzo Allah baya yin sallah farilla akan abin hawa haka in farilla ne sai mutum ya tsaida abin hawan ya tsaida motar ya tsaida dukan ko akan me yake ya tsaya ya sallah sannan sai ya koma kan abin hawan sai ya ci gaba da tafiya wal afdalu amma ita ma sallar nafilar an fi so abin da ya fi falala an yi wajjaha rahilata an yi wajjaha rahilata rahilatu an yi wajjaha rahilatahu ila alqibla ya juya ya fuskantar da dab wato abar hawar ta sai ta kalla alqibla inda takbiratul ihram lokacin da zai kabbara harama in istata a zalika in ya samu dama akalla ya tsaya cak in ma mota ce ya dan yi rubos haka ya dan juya ta haka ta kalli gabas sai ya kabbara sannan kuma sai a juya kuma ya ci gaba da tafiya inda shi amma fa sallah mutum shine direba a cikin abin da ya sallah wato akwai garabi amma idan shi a gefe yake shi jansa ake to kaga ba kuma in zai tare sallah sai cewa direban ya juya da ita ta kalla alƙibla an fahimta aka juya ta kalla alƙibla sannan sai in ya kabbara sai a juya a ci gaba da tafiya duk inda ta fuskanta shikenan ba matsala thumma yusiru ba'da zalik sannan sai ya tafiya bayan ya ci gaba da tafiyarsa bayan haka wa huwa yusalli ila jihati sairi ya ci gaba da sallah inda ya fuskanta a tafiyar tasa ad-dalilu alaihi fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam dalili akan haka shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam faqad kana sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya kasance idza arada an yatadawwa ala nafilat ala naqatihi in yana so ya nafila akan dabbarsa istaqbala bihal qibla sai ya juyar da ita ta kalla alqibla fa kabbara sai ya kabbara thumma salla haythu wajjahahu rikabu sannan kuma sai ya ci gaba da sallah duk inda ainihin wato dabba ta fuskanta wannan hadisin Abu Dawud ya, ya ainihin wato ya ruwaito ya ruwaito shi ainihin wato kuma hadisi ne hasan to sai kuma gabar da malam ya kawo mana shi mai iziya ya ce wa man salla ila gairil qibla wanda ya salla ba a alqibla ba nasiyan da mantuwa har zuwa karshe yi umaru bil i'adati ana umartarsa da ya sake din min babil ihtiyab la a ce ya sake ne min babil ihtiyab wa zahiru anna zalika la yalzamu amma zahirin nassoshi sun nuna ba dole sai ya sake ba amma dan shi kansa ya samu nutsuwa ya ya kalli yamma ya yi sallah kuma duk da ya tambaya an ce sallarsa ta yi amma zai dan dinga jin fashi fa yamma ya kalla shi fa yamma ya kalla to ya juya ya sake tunda akwai lokaci ya kalli gabas din shikenan dan ya samu nutsuwa amma zance mafi inganci ba dole bane sakewar saboda faɗin Allah ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina ya Allah kaka kama mu da laifi inda ainihin wato ba a cikawa saboda kai baka san baka iya zuba shayi ba ai kadan ake zuwa an shanye sai a kuma karawa yanzu kan shanye sai ya huce in ba so kake an aje karatun in ta sha a in zai zube ba shi eh amin amin wani qaulihi sallallahu alaihi wasallam inna allaha wada an ummati al-khata wan nisyan wa mastukurihu alaihi ya saba shan na buredi na safe inna Allah wada an ummati alkhata Allah ya sauke wa al'umma ta ya yafe mata kuskure wa nisyan da mantuwa wa mastukurihu alaihi da abin da aka yi musu tilas wa mithluhu to kaga kenan waccan magana da muka karanta cewa wa man salla ila ghairil qibla nasiyan falam ya alam hatta faraga min salati a ada abadan kaja layi ana ada abadan tun hukuncin yayi tsauri an fahimta ko sai a jawo wannan gurin layi a ada abadan din nan sai a ja layi eh ka ja layi dan ka iya tuno me muka faɗa a gurin wa mithluhu man kana ghayra qadirin ala istiqbaliha misalin wanda ya sallah ba alƙibla ba da mantuwa ko rashin sani ko kuma ainihin wato bisa jahilci to akwai kuma mai irin wannan hukuncin shine wanda ya sallah ba alƙibla ba saboda rashin lafiya yana kwance saboda larurar rashin lafiya wala yajid man yuhawwilahu iyaha kuma bai samu wanda zai juyar da shi ya kalli alƙibla ba ko kuma irin rashin lafiyar tasa ba wanda za ta karba a juya shi bane da akwai rashin lafiya kila karaya ce ba zai yi ba kafarsa tana tsakankanin bulalluka an tattare su Allah kiyaye to yanzu kaga wannan ina in ba so ake kuma a sake masa sabon aiki ba ina zaka zo ka kinkimu wannan ka juyar da shi ya kalla alƙibla ya yi sallah kuma ka sake ɗauko bulallukan ka kuma juyo da kafafuwansa ai za a samu matsala ko yawwa to a irin wannan fa hadha la shakka annahu ma'zurun wannan ko shakka babu ma'zurun Allahumma sai dai a asibiti ne a kwance ki akan gado kuma dama gadon asibiti akwai tayoyi zai iya yiwa a dan juya shi akan taya a juya da shi in zai iya yiwa bi gairi biduni mashaqqa to shikenan sai a juya shi in ko akwai mashaqqa sai a bashi ya sallah inda yake wa yajuzu lahu an yusalliya ila jiha yana halatta ya sallah ila aljihati allati huwa fiha ya ci gaba da sallah a inda yake kallo wannan musamman ya kamata a fahimci karatun da saboda jinya wani lokaci akwai majinyatan da ba su da karatu sai mutum bai shi da lafiya su kyale shi baya sallah yanzu akwai wanda in aka yi masa asibiti aka yi masa aikin ido za a ce ba a son ya taba ruwa ba a son ya sunkuya to in ya samu wanda yake dan dan jinya tasa ba mai karatu bane shi ma kuma ba mai karatu bane ba fa zai sallah ba sai an sallamo shi in kuma an samu da yake yawanci tsofaffi su aka fiye wa irin aikin idan nan an samu dan ta kife ya ce wallahi sai ya wanke idansa an fahimta to kaga in an samu wallahi walam ko kuma wani ya ce to ya yarda ba zai ba zai wanke idan ba amma wallahi shi sai yayi sallah to kaga in akwai karatu sai a bashi fatawar yayi imai kawai a nan a zaunan nasa a ce baba ka tsaya yanda kake kawai ka dan dinga sunkuya kanka kaɗan kawai shi kenan ka daga in ma sunkuyawa duk zai da matsala kawai tsaya a yanda yake sallah a haka to amma galibi da yake wato wato fikihun jinya ba kowa ne ya san shi ba kawai sai a duba wane ne wanda yake kawai jobless ne ba shi da kowa ya ce ji asibiti ya jinya mara lafiya yana neman agajin wanda zai dinga dora shi akan hanya a yi haƙuri Allah galibi zai ce ai wani shi kullum yana kasuwa shi kuma kaga wani ba zai iya aiki aji aikinsa na ofis ba za a duba wani ya aikin lada ne kanka damu kai ma sana'a za ta zo amma dai a samu wa mara lafiya wanda zai dinga haska shi domin duk mutumin da yake kan jinya la'alla ta ajali ce kaga yana buƙatar wasu abubuwa na kula musamman abin da ya shafi addini ko zai ga mutum gashi za a yi hira da shi a asibiti za a bashi abinci ya ci zai abin nan amma ba zai sallah ba sai an sallamo shi duk zaka dinga samun irin wannan matsalolin kuma duk yana daga cikin kai kan kai yanzu mai sauraron karatun yana daga cikin muhimmancin kai ziyara asibitoci ku dan haɗu ku ku hudu ku biyar haka ku kai ziyara asibiti ku je ku dan dinga yan nasihohi kuma suna bukata wallahi ku dan haɗa yan sabulan ku da dan omo da dan lemo na ko na na bawo ne ku tafi ka gani ga kuma dan wani ihsani kun bayar ai za a saurari waɗannan kun yi addu'o'i an ji kun yi musu addu'a fatan alheri sannan kuma ga yan nasiha ta minti biyar ai za a saurara ko in ka je hannu biyu ne kuma kila kaga shine za a dinga ganin wannan ya zo cika mu da surutu kaga kiristoci suna yi kwarai da gaske eh su ce yesu zai ba ku lafiya kaza da sauransu suna zuwa wallahi su zo su bada yan kayayyaki su yi abin nan su yi asibiti duk suna zuwa asibitocin suna zuwa sosai wallahi na gaya ma mun kaga mutum a asibiti dan uwansa a kwantar ko wani abokinsa ko kuma wani wanda in an sallamo shi bai je ba akwai kunya amma haka kawai mutum ya wanke kafarsa ya tafi asibiti don ya dubo mara lafiya ya ƙara ya gode wa Allah akan ni'imar lafiya shi da ya bashi ya kuma ƙara razana game da rayuwa da kuma duniyar nan ya ga wani gashi nan da kaza ne amma yanzu ka gani gashi inda aka koma sannan kuma ga dan abin da kake ji na daidai dinnan ka dan je ka dan haska musu dan gyara ibadunsu ya kamata gaskiya majalisi wata rana a shirya ziyara zuwa asibiti ba ya kamata ba kuma cunkusha za a rarraba za su tafi wannan wasu tafi nan wasu tafi nan a je yi a dan je da dan wani abu kuma a dan yan wayan nan yan kanana kananan nasihohin nan musamman harkar sallar nan wallahi da yawa wallahi suna samun matsala marasa lafiya ba a yin sallar ko kuma a yi ta bayan da ya kamata ba insha Allah in an shirya sai a yi magana ko in Allah ya da za a abin nan insha Allah ya kamata eh kan mu yi ta karatun akan tebur mu tashi eh kai ma anan alaji ne zaka fito da naka kai ma wa yajuzu lahu an yusalliya ila aljihati allati huwa fi hali qawlihi ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da kuma qawlihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa kadhalika idza salla haka ma hukunci yake idan mutum yayi sallah wa huwa la yadri ittijahal qibla bai san ina ne fuskar alƙibla ba bai san ina ne alƙibla ba ya sallah haka wala ya ji duman ya dulluhu alai kuma har yayi sallah ya gama bai samu wanda ya nuna masa cewa a algafata malam fa ba alƙibla ba ce ga alƙibla nan fa inna hukumahu mithlu sabiq an fahimta yanzu bari in gaya muku ni kaina na taɓa samun kaina cikin abin nan wato ina tsaye a kusa da wata mota abun mamaki kuma wai saboda ni ina karantarwa duk sai aka kawai sai bai fito aka yara ta kallo to ya kuma gashi sallah nake ja har da yara muna sallah tare da su na dan saurari karatun qur'anin su to an yi sallah a masallaci sai ce mai sallah wallahi Allah da kudurar zamala akwai mota a kofar gidan kawai na dauka inda mota take nan ne alƙibla kawai na juya in gaya ma na kalli mota wai ta yi mana sutura su yara ilan ka san to sai ka ce wanda ake mun wahayi saboda Allah ba wani tasbihi wallahi malam ba wanda ya tasbihi muka yi ta yin sallan nan ni ban gane cewa ba a alƙibla muke ba su mamun nan ba wanda ya ishara cewa fa ba alƙibla ake ba duk zuwa suka shiru wallahi na gaya ma kuma can sai kuma mutane can "Ah, to me faru ne yau inda misali ko koyar da su sallah nake a ce a to kila sallah muke sosai to sai da muka gama wani karfin hali ya zo na ce to in banda abun ku saboda Allah suka ce ai wato abun ya daure musu kai ne suka ce to yau wace irin sallah ce wannan saboda gaskiya ba alƙibla muke ba kuma ga ko kai ka dauka a cikin unguwan nan ba wani guri muka tafi ba da za a ce abun nan dan ka san wannan karatun yana faruwa ni na gaya ba a kai da ya faru kuma har sai da muka idar da sallar ni da kowa ba na ma tuna ba wanda ya zo ya gaya mu kawai mun gama sallar na juya inda na kuma kalla ya na ga alƙibla na kalla na ce yanzu ku sabi da Allah kuna kallo mun kallo wata jaha kuka yi mana shiru to yara ne dama na karɓi kara na ji karatun ƙur'anin zane kawai su dai suka yi shiru sai wani ci a can gefe ya ce to ai muwa muna nan muna ta magana muka ce to yau me ya faru ne malam ka samu wahabi ka samu rafkanuwa na malam suleiman yake eh ya zo bugu to sai yake cewa wala ya ji idan mutum ya yi irin wannan kuma har bai samu wanda ya nuna masa ina alƙibla take ba fa inna hukumahu mithlu sabiq shi ma hukuncinsa irin hukuncin da ya gabata ne sallarsa ta yi lakin idza dallahu alaihi rajulun fi asna'i salati sai dai in yana cikin sallar sai wani ya zo ya nuna masa alƙibla wajaba alaihi an yastadira ila alƙibla wajibi ne kuma sai ya juya ya kalli inda alƙibla take kama fa'ala sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi quba kamar yadda sabon manzo Allah suka yi a quba haythu huwilat alqibla inda aka canza alqibla ila alka'aba aka mai da ita ka'aba maimakon baitul maqdis su basu sani ba wa atahum atin bil khabar sai ga wani ya zo musu da labari wa kana wujuhuhum ila sham lokacin suna kallon sham fastadaru ila alka'aba nan take sai suka juya suka kalli ka'aba wannan ita ce ka'idar a baka ji mun faɗa ba muka ce a ja mata layi na'am eh ai ka gani ma ban ɗauki wannan mazhabin ba ta ada abadan ɗin ba akwai sharaɗi na biyar da malam bai kawo ba shine dukhulul waqt lam yadhkur al-musannif min shurudi sihhati as-salati dukhul al-waqt malam har ya gama maganganunsa na maganar sharadan ingancin sallah to bai kawo dukhul al-waqt ba wala shakka annahu shar'un ko shakka babu shigan lokaci shi ma sharadi ne da haka sai ka kara shi a cikin gefen karatunka kaga shi ya kawo guda hudu kuma kaga akwai na biyar an fahimta ko liqaulihi ta'ala inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta shi ko game da shigar lokacin sallah lokacin sallah dama mun yi bayani akan lokacin sallah a can babukan da suka gabata ko faslun fi fara'id as-sala mun ci biyu to sai mu tashi kan babun kenan ko kan fasalin ko amin amin sai mu tsaya nan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka